barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na daura gra katsina state idan ba a manta ba a jiya muna bayani dangane da ayoyin 78-79 lokaci ya cin mana insha Allahu yau malam zai tashi daga kan aya ta 78 daidai na'am malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace aina ma takunu a duk inda kuka kasance yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyadatin ko da kuna a ganuwoyi masu tsayi ko kuma gidaje waɗanda suke masu tsayin gaske wa in tusibhum hasanatun idan wani kyakkyawan abu ya same su ya ƙulu hadhihi min indillah sai su ce wannan daga Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun idan wata sayyi'a wani mummuna ya same su ya ƙulu sai su ce hadhihi min indika wannan daga gare ka ne ai min shu'mi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai su ce wannan wai daga shu'umancin annabi ne yasa hakan ta faru a kare su Ƙulga ya musu kullum min indillah dukkaninsu da hasana da sayyi'ar daga gurin Allah suke fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ubangiji Allah ya ce mai ya samu waɗannan mutanen ba su kusa da fahimtar zance da ake musu ma asabaka min hasanatin dukkanin abin da ya same ka na kyakkyawa famin Allahi to daga Allah maɗaukakin sarki ne wa ma asabaka min sayyi'atin kuma dukkanin abin da ya same ka na mummuna famin nafsika to wannan daga kanka ne wa arsalnaka linnasi rasula kuma mun aiko ka ga mutane mun aiko ka manzo abin nan ka zamo manzo mun aiko ka ga mutane a matsayin manzo wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zamo mai ba da shaida subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi da muka je ajiye mun fara tattauna su muka ce sun zo suna da alaƙa da ayoyin da suka gabace su tun daga kan ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذي إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا معنى آية تيدي تكي بياني أكن تيوا ألم ترى أبنجي يتي شم باك غنن إلى الذي إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم زوا غوات أند أكا تيدي سو كامي حنوانكو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتسيد صلى كباد زكاة su suna neman a halasta musu yin yaƙi domin zalunci ya kai zalunci suna neman a halatta musu yin ainihin wato yaƙi sannan a ce da su ku fu aidiyakum sai a dinga gaya musu a'a ku kame hannuwanku a lokacin farlanta yaƙi bai yi ba wa qimus salata wa atu zakka a ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka farlanta musu yin wannan yakin idza fariqun minhum sai ga wani sashe daga cikin su yakhshawna nasa suna jin tsoron mutane ka khashiyatillahi irin yadda ake tsoron Allah irin yadda suke jin tsoron Allah au ashadda khashiya ai wa ashadda khashiya bari ma sun fi jin tsananin tsoron waɗancan mutanen mushrikan makka akan waɗanda suke ainihin wato akan Allah subhanahu wataala wa qalu wannan munafikan suka ce rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina alqital dan me ka wajabta mana yin yaki laula akhartana ila ajalin qarib dan me yasa ba a jinkirta mana zuwa wani lokaci na kusa ba laula akhartana ila ajalin qarib ma'ana wani lokaci na kusa sai a farlanta mana amma dan me za a farlanta mana a yanzu amma fa kada ku manta su suka nemi a farlanta musu din ana cewa ku fu aidiyakum an gane da kyau ubangiji ya ce kul mata'ud duniya qalil gaya musu mata'ud duniya jin daɗin duniya qalilun kankani ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira kuma tafi alheri ga wanda yake neman takawa wanda yake son tsoron Allah madaukakin sarki wala tudlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku daidai da zaran kwallon dabino ba ko kuma wala yutlamuna fatila ba za a zalunce su daidai da abin da ya shafi zaren kwallon dabino ba ko dai yutlamuna ko tutlamuna kira'o'i ne guda biyu tutlamuna gaibu shuhudin dana kamar yadda muka ji a jiya wannan ita ce ayar da ta gabata to sai Allah maɗaukakin sarki muka ce munafikai sai suka zo suna gayawa waɗanda suke muminai lokacin da aka je yakin uhudu kun san an samu kisa da yawa kusan sahabbai saba'in sun samu shahada wasu an raunata su an je musu ciwo da yawa daga cikinsu to sai munafikai suka zo suke cewa laukanu inda na mamatu wa makutilu da sun kasance suna tare da mu ba su fita filin yakin ba makutilu da ba a kashe su ba a mamatu da ba su mutu ba wa makutilu da ba a kashe su ba da ba a je musu wannan miki wannan rauni da aka je musu ba ina fata mun fahimta su suna ganin rashin fitar su wajen yaki dabara ce wayo ne suka yi an gane da kyau shi yasa suke dakilewa suke yin nauyi ba su san fita wannan yakin wa inna minkum laman la yubti anna ka amsa kiran annabi a fita yaki wannan dama ce wato sharafi ne ka fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wata ayar yake cewa walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin walakin kariha Allahum bi'athahum sai dai Allah ya kyamaci tashin su yunkurin su zaburar su su fita wannan yakin fathabbaqahum Allah ya kasalantar da su ya nauyayar da su ya zaunar da su wa qila qu'udu ma'al qa'idin aka ce ku zauna tare da waɗanda suke mazauna waɗanda ba su son fita wannan yaki din ina fata mun fahimta to anan Allah ya mai musu da martani aina ma takunu a duk inda kuka kasance yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada muka ce al buruj jam'i ne na al burj shi kuma yana nufin katanga mai tsayi ko kuma gida mai tsayi ko bene mai tsayi gida wanda yake da dogon bene ko kuma katanga wacce take mai dogon tsayi an gane da kyau haka wasu malamai suka abin nan almushayyada din shine almarfu'atul muqawwala wacce aka daga ta wacce take da tsayin gaske kwarai da gaske an gane da kyau to shine abin da malamai suke bayani anan ubangiji Allah ya ce wa in tusibum hasanatun idan wani abu kyakkyawa ya same su ya qulu hadhihi min indillah sai su ce wannan ai daga Allah madaukakin sarki ne to me ake nufi yahudawa a yahudu da munafikai sun kasance lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almadinata suka ce ma zilna na'rifu naqsa fi thimarina wa mazari'ina منذ qadima alaina hadha ar-rajul wa ashabuhu shi yasa Allah ya ce wa in tusibhum ya'ni al-yahud ma'ana yahudu da nasara kun san dama yahudawa sun kasance sun je garin yathriba madina tsammanin su annabin karshen zamani za a aiko shi a cikin su ne amma yayin da suka gaba daga cikin su bane sai suka yi masa hasada hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana suka yi masa hassada suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin sai suke cewa ba mu gushe muna ainihin wato ganin tawaya a cikin amfanin kayan gonanmu ba har sai lokacin da wai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka zo garin madina an gane da kyau idan suka ga kuma sun samu a amfanin gona gonarsu ta yi kyau sun samu buɗe cikin kasuwancinsu sai su dinga jin ai wannan daga Allah ne shine wa in tusibum hasanatun idan amfanin gona sun yi kyau kasuwanci yayi kyau aka ga duk abin da ake so masha Allah zail ful inji misrawa ya tafi lafiya lau to shikenan sai su ce wannan daga Allah madaukakin sarki ne amma wa in tusibhum sayyi'atun idan wata sayyi'a mummuna ta same su sai su ce wannan daga shi'umancin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to a nan me ake nufi da sayi'a sayi'a kala biyu ce mummunan abu wanda bawa zai kirkiri wani zunubi a karan kansa ya yi shi to yakan yi wannan zunubi sai allah ya kama shi da laifin bisa wannan zunubi da ya ku riƙe wannan akwai kuma wani abin da allah haka kawai zai kama bawa da jarabta ya zama baliya ce minal balaya an gane jarabta ce da Allah zai saukar masa ita to kala biyu ne idan baka fahimci wannan matashiyar ba zaka bi yan kadariya da waɗanda suka zame suka kasa fahimtar wannan ayar tunda anan gashi an cewa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah da hasana din da sayyi'a din kullun min indillah a can gaba kuma ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إنا فتاهم فهمت wani sai ya ce akwai contradiction akwai cin karo akwai tufka da warwara babu tufka ba warwara sai dai ga wanda bai iya tufkar da warwarewa ba yaya bayanin yake a nan sagi'ar kala biyu ce akwai abin da allah maɗaukakin sarki yake jarabtar bayi ta hanyar fari ta hanyar yunwa ta hanyar ya sanya musu wani abu ba tare da sun yi zunubin komai ba ina fatan fahimta Allah yakan jarabci bayi a irin wannan kuma Allah yakan iya jarabtar bayi bisa abin da laifinsu suka aikata wani ya yi zunubi wani ya yi sabo to sai Allah ya jarabce su bisa wannan saban da suka yi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ina fatan fahimta ma'ana Allah yakan jarabci mutane bisa abin da hannayensu suka aikata fabi ma kasabat aidikum wa yafu an kathir an gane wannan da kyau sannan haka kawai kuma Allah madaukakin sarki yakan jarabci wanda ya so saboda li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan ya ga wane ne zai fi kyautata aiki subhanahu wata'ala an gane da kyau to wannan ta farko din tana bayani ne akan cewa wannan jarabta da Allah maɗaukakin sarki zai jarabci bawa ko da ba tare da ya yi wani aiki ba to waɗannan da irin wannan jarabta da irin waccan hasana ɗin dukkaninsu daga Allah maɗaukakin sarki ne shi ne yake jarabta ta alheri shi ne yake jarabta ta sharri ina fatan fahimta wa na bulokun bi sharri wal khairi fitina da alherin da sharri dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki yakan jarabci bawa saboda shi ne mamallakin mutane shi ne mamallakin wannan duniya ga baki daya ina fata fahimta na'am alheri shi ake jinginawa ga Allah sharri ba a jingina shi ga Allah duk da shi ya halici sharrin an gane da kyau wannan ita ce aqida ta ahlus sunna ma'ana shi sharri duk da cewa Allah ne ya halicce shi to amma kuma saboda ta'adduban saboda ladabi ba a jingina masa sharri wa sharru laisa ilaika in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta to abinda wannan yake nuna mana yan uwa shine Allah kan jarabci bawa ko dai da alheri alheri watakila Allah ya baka yaro ko yarinya ko ya baka amfanin gona ko ya baka buɗe ko ya baka duk wani abu dai wanda a zahiri zaka ga alheri ne to Allah kan jarabce ka da wannan wani lokacin kuma a zahiri za ka ga kamar sharri ne to shi ma Allah yakan jarabce ka da wannan ɗan misali kana masifar son yaronka Allah ya ɗauke shi kaga za ka ce sharri ne ko ka faɗa a jarabawa za ka ce menene sharri ne ana hada-hadar kasuwanci yanzu misali ibtila'in da ya faɗa wa mutanen kano wannan gobara-gobara da ake yawan yi kaga mai ita ai ba zai ce alkhairi ba ne ko ina fata mun fahimta zahirinta za ka ce mai sharri ne to dukkanin wanda zaka ga a zahirinsa sharri ne idan ka bibiya zaka ga a bayansa akwai tilin alherin da mutum bai sani ba ina fata mun fahimta alima man alim wa jahila man jahil babu wani sharri da zaka ga a zahirin sa an jarabce ka da shi face idan kai hakuri alheri ne zai biyo bayan wannan sharrin ina fata mun fahimta shi yasa ba a jingina ma Allah madaukakin sarki sharri duk da cewa shine ya halici sharrin an gane da kyau ba kamar aƙidar wasu 'yan bid'a da suke ganin a'a ba za a jingina a ce Allah ya halicci sharri ba saboda sharri bai dace da Allah wato da ya dace kenan ka gane idan kana neman babin alheri Allah ne haka babin abin da ya shafi sharrin ma a jarabci mutane domin su gane Allah Allah ne a koma gare shi sai buwaye ga garbadau subhanahu wataala in ka ce ba shi bane to akwai wani kenan kuma babu wani super power wanda ya isa a hada shi da Allah maɗaukakin sarki ko akwai shi wane mutum babu shi ba ku ji waɗancan aljanin cikin suratul jinni ba suke cewa menene wa anna la nadari a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada da Allah mai suka ce wa anna la nadari mu kuma ba mu sani ba a sharrun shin sharri ne urida bi man fil ardi ake nufin mutan ƙasa da shi am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijinsu yana nufinsu da shirya ne me kuka fahimta anan me kuka fahimta anan wajen urida a sharrun urida biman fil ardi kaga ba su ce wa anna la nadari a sharrun arada Allah biman fil ardi ba an gane da kyau shin sharri ne Allah yake nufin mutan kasa a sai suka ce a sharrun urida aka kawo fi'ilin da malam yusamma fa'iluhu saboda ta'addubi ga Allah madaukakin sarki ma'ana shi shari ne ake nufin wa yake nufin a zahiri Allah madaukakin sarki an gane da kyau am arada bihim saboda wajen alheri kuma aka ce am arada bihim rabbuhum rashada ba a ce am urida bihim rashadan ba saboda alheri ne sai a fayyace sunan Allah baro baro an gane da kyau ƴan uwa ka je kai nazari na baka assignment duk wani sharri da za ka ga a zahiri an jarabci wane da wane to da izinin Allah idan ya baka labarin abin da ya samu bayan sharrin nan za ka sha mamaki Allah ya ce tabarakan ladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan jarabta ce ita kuma jarabta ko ta zo ta hanyar kyakkyawa ko mummuna duk Allah babu yadda baya yi Allah fa yayi haka ne ya jarabce mu da sharri da alkhairi domin menene ayyukum ahsanu amala kuma dan ka san Allah Allah ne dan ka san ba mai tilasta Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun yau da akwai mai tilasta wani akan jarabta babu wanda zai so a jarabce shi da sharri a zahiri ai ko dan Allah wa zai so yau a ce an jarabce shi da talauci akwai shi ko babu amma tun da Allah ya jarabce ka dole kai haƙuri dole kanwan naki kuma in kai haƙuri din ka samu lada haka shi ma wanda aka jarabce shi da dukiya ko da alherin ne ko da abin da kake ganin shi a zahirinsa alheri ne jarabta ce dan uwa idan kyau ne jarabta ce idan dukiya ce jarabta ce idan me sauran abubuwan da ake ganin su na alheri nasaba an gane da kyau shi ma alheri ne idan menene kuma mulki ne alheri ne da kuma me a jarabta ce ilimi jarabta ce lafiya jarabta ce kasuwanci jarabta ce to ya kare daga nan to aje duk inda ka tike dukkanin wani tilin alheri dukkaninsa za ka ga jarabta ce wanda ya bi daidai da wannan abin da Allah ya bashi ya ci jarabawa wanda kuma bai yi daidai ba to shikenan ya faɗi wannan jarabawar wancan ya zama wabali a kansa kenan ina fata mun fahimta shi kuma wancan da ake ganin sa sharri a faɗo mu ji kamar menene sharri kamar me a zahiri rashin lafiya madalla ɗaya gobara biyu talauci hadda talauci talakawa fa sai sun riga masu dukiya shiga aljanna ashe ba zai zama falalarsa ba a Allah ka raba mu da talauci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار an gane da amma in ka kyautata talaucin kamala za ka sha mamaki gurin Allah amma kuma in baka kyautata talaucin ka ba babu fa wani falalar talauci gaban Allah malam to Allah ya kiyaye mu to kaga duk waɗannan a zahirin su zaka ga menene jarabta ce idan kai haƙuri ka ba abin da Allah ai ba ku faɗi ɗayan ba ya za ku yi shiru ba ku wani jahilci gwauranta malam ina ɓata fahimta gwauranta alheri ne ko sharri ne sharri ne ko alheri ne to sai ku zaɓi inda za ku sata ko ina ne dai wanda ya biyar da gorantansa saboda ya tara ilimi saboda wa al'umma hidima saboda ya hidimar al'umma kamar magabata mu kaga ta zama musu alheri kuma da izinin Allah aljanna za su je amma wanda kuma goranta a yau ga facebook ga tiktok ga 'yan mata kasiyatun ariyat tabaruji kala-kala sai ya tsaya ya zaɓa ruwan ido da kaza da kaza kuma ka ce wannan alheri ne gare ka amma shi ma ɗin in ya iya kiyayewa da azumi a ji a haɗa Allah salin alim to kaga a haɗu da horul in kenan ina fata mun fahimta to don haka shi ma kowanne zai shiga ibtila'i ne jarabta ne kala-kala duk wanda Allah ya ɗora maka haƙuri ake so a yi a ga an ci wannan jarabawa ɗin to mu dawo ƙarƙashin wannan ayata to irin wannan in ka gane tasirin haka kawai Allah yakan jarabce ka da alheri ko sharri saboda idan da ba wani Allah ba ne sai a ce to za a ɗora masa mushrik supervisor da zai wato bibi akan abin da kai waye isa ya bibi aikin Allah wane mutum babu shi wannan Allah ya haka domin a nuna maka shine alƙaharu mai ƙarfi mai rinjaye shi ya ga dama ya yadda ya so ya raba ni'ima ya raba falalarsa wane ya bashi arziki wane ya bashi a talaka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un haka Allah ya so wane su zama sune a sama wane su zama masu hidimta musu wane su zama sune masu mulki wane ya zama su ake mulka wane su zama sune kaza wane ya zama sune kaza ina fata mun fahimta to wannan Allah haka ya ga dama to su a nan gurin idan suka ga Allah ya musu haka ya jarabce su ta hanyar wani abu alherin sai su ce a wannan ai daga Allah ne sharri na irin wannan a zahiri sai su ce wai shi umancin annabi muhammadi ne sallallahu alaihi wasallam zuwan annabi ne ya sa wai hakan ta faru amma waccan ta cewa ma asabaka min hasanatin famin Allah abin da ya same ka ta hasana daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin waccan sagi'an mummunar da yake nufi ai abin da ya same ka ta hanyar zunubin da ka aikata tofa daga kai ne ina fata fahimta akwai mutum yakan yi zunubi yanzu misali mutum ya zo ya yi sata sai aka yi satar da ta kai rubu dinar aka yanke masa hannu a ya haka ta faru sai ce eh tsautsayi ne haka Allah ya kadarto na'am haka Allah ya kadarto kai ma shi yasa aka zartar maka da me wannan hukunci din ina fata fahimta Allah ya hana kai kuma aka baka irada ta kada ka yi kuma an ce kada ka yi ɗin kana da iko cikakke sai ka je ka yi ɗin to yin nan da kai akwai abin da zai ja wani a yanke maka hannu in an kama ka an gane da kyau to kaga wannan ai mummuna sharri ne ko alheri ne ku gaya min sharri ne ko alheri ne amma waye ya jawo shi ya jawo ya je yi sata ko wanda ya je zina aka bulale shi in goro ne ko kuma wanda ya taba aure aka jefe shi wa ya jawo shi ya jawo an gane da kyau to duk abin da zai bayu laifin mutum ya aikata shi a yi masa wata ukuba a kama shi da wani laifi to shine ayan nan ta biyo ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika an gane da kyau akwai cin karo babu wani karo a tsakani waccan tana nufin Allah ya jarabce ka haka kawai ba tare da kayi wani laifi ba aya ta biyun kuma a jarabce ka bisa wani laifi da kai ina fata mun fahimta to Allah ya gane da mu ubangiji ya ce famali haula ilqaumi la yakaduna yafqahuna hadithan wa me ya samu waɗannan mutanen ba su kusa da su fahimci zancen da ake shi yasa akwai wasu malamai ma da suka yi ta'lili mai kyau sai suka ce ai wannan ayat ta biyu ta 79 din nan ma ai bata kare ba a cikin magana akwai at-taqdim wa ta'khir ma'ana muttasilatun ce bima qablaha wannan ayar da muka ji ta cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka na kikkiawa daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika abin da ya same ka na mummuna daga kanka ne wasu ma malaman suka ce wannan zance ne na waɗancan ayar da ta gabata ya karatun yake ya salam fama li ha'ula'il qaumi wai me ya samu waɗancan mutanen la ya kaduna ya na hadithan ba su kusa da su dinga fahimtar zance ta yadda har suke cewa wai ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da ya same ka daga kanka saboda laifinka ne daga gare ka ne kun fahimta da kyau wannan maƙulul ƙaul ɗin na suwa ne ne waɗancan mutanen da ba su fahimtar zance me yasa za su ce na hasana daga Allah ne na sagi'a daga gare ka ne an gane da kyau haka wasu malaman tafsirin suka yi wannan ta'lilin wannan bayanin kamar yadda imamu bagawi ya kawo kowanne dai muka ɗauka zai fi amma ko da wancan ɗin ne mun je ya fita yadda ya kamata waccan abin da Allah ya ce da hasana da sagi'a ɗin kulkullun min indillah yana nufin jarabta wadda Allah zai yi a bisa doron halitta da ya ga dama wannan a jarabce shi da alheri wannan a jarabce shi a zahiri da sharri amma dukkaninsa idan mutum ya haƙuri zai samu menene tarin alheri kamar yadda muka faɗa babu wani sharri face a bayansa akwai mai tilin alheri kuma wannan hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki ya so ya ga haka wani dogo ne wani gajere ne wani fari ne wani baƙi ne wani shagiri ne ba gemu wani kuma da gemunsa wani haka zai mutu ba aure wani kuma zai aure wata matarsa ɗaya ce wata biyu wani biyu wani uku wani hudu wani ma ya yi lokacin da ƙwarƙwarori wani kuma yana nan a yanzu kowa yau kaddara da an ce an buɗe ƙofofin da za a dinga karɓar ƙorafi duk mai ƙorafin halittarsa ya je gidan wane ya za ka ga ƙofar ƙorafi yadda za ta cika to akwai wanda ya sai wa allah ƙorafi babu shi to shi yasa Allah ya ce ya halicci mutum a bisa kyawun diri a bisa kyawun kamala duk abin da ka gani ka ganka wani dan bididdige bididdige da kai haka Allah ya so ya ganka wallahi akwai ranar bididdigancin nan za ta yi maka kowa da kuke gani akwai ranarsa duk yadda kika kai da halittarki duk yadda ka kai da halittarka duk yadda kake ganin kai mummuna ne wata tana nan in ba kai ba sai rijiya ina fata mun fahimta ita ma duk yadda take ganin ta mummuna wani yana nan irinsu yake nema to malam in banda haka wani sai ya gaya maka yana son aure amma muwasafat na matar da yake gaya maka kai ka san to Allah dai ya gadar da mu ina fata mun fahimta to dan haka ƴan uwa Allah madaukakin sarki shi yake halitta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaftar ba a tambaya Allah dan me subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ci gaba da cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan kuma mun aiko ka a matsayin manzo ga mutane wa kafa billahi shahida ya ishi a Allah madaukakin sarki ya zamo abin shaida subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce menene aramma
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah dukkanin wanda yake wa manzo da'a lalle yayi wa Allah madaukakin sarki da'a automatic ya gama wa man tawalla dukkanin wanda yake bijirewa yake juya baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fama arsalnaka alaihim hafiza to ba mu aiko ka ba manzo sallallahu alaihi wa sallam gare su a matsayin mai sanya ido a matsayin mai kula da su a matsayin ka hana su dukkanin wani abin da suka zaɓar wa kansu za su yi. ina fatan fahimta wa ya ƙulu na ta'atun me ake nufi da nan wa ya ƙulu na ta'an kuma suna cewa ɗa'a a kai kasan akwai abin da aka shafe ma'ana wannan ta'atun ɗin khabarun ne li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu amruna wa sha'nuna an nu'tiyaka ma'ana akwai wani abin da aka shafe waya kuluna suna cewa to me suke cewa suna cewa ta'atun ta'a din nan khabar ne an gane khabar ko to akwai mubtadansa da aka shafe shi mubtada dama shi yake zuwa sai khabar ya zo daga baya wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa jawwazu at-taqdima illa darara مبتدا زيد وعابر خبر ان قلت زيد عابر من اعتذر فالاول المبتدا na farkon shine mubtada to anan sai muka ce ta'atun khabar ne ina mubtadan kada ka ce waya kuluna a'a waya kuluna wawun din can atafi ne akai na baya waya kuluna daga cikin abin da suke cewa munafikan nan ta'atun haka suke faɗi a'a ai akwai abin da aka shafe to me abin da aka shafe suna cewa amruna wa sha'nuna ta'atun ai an nu'tiyaka ma'ana al'amarinmu da sha'aninmu mu a koda yaushe shine mai maka da'a sallallahu alaihi wasallam ayat ta fita fa idza barazu min indika ai fa idza kharaju min indika amma idan suka bar gurinka bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul sai wasu kungiya daga cikin su su je suna kullakulla cikin dare su faɗa abin da ba shi ne suka faɗa gabanka ba wallahu ya ma yubayyitun ubangiji allah maɗaukakin sarki zai rubuta wannan abin da suke ƙuƙullawa suke ƙullawa cikin dare fa'a'rida anhum don haka ka kau da kai daga gare su wa tawakkal ala allah kuma ka dogara ga allah maɗaukakin sarki wa kafa billahi wakila allah kuwa ya isa abin dogaro subhanahu wa ta'ala afala ya tadabbaruna alquran wai shin ba za su dinga zurfafa tunani zurfafa bincike a cikin alqur'ani ba ma'ana cikin ayoyin alqur'ani walau kana min indi ghairillahi da a ce alqur'ani daga wajen wani Allah yake la wajadu fihi ikhtilafan kathira lalle da sun samu sabani mai tarin yawa a cikin sa wane mutum wani abu sai buwaye ga garbadau ubangiji anan yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah dukkanin wanda yake yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da'a to lalle kamar yayi wa Allah da'a ne da wannan ayat take alamta mana cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadur rasulullah manzan Allah ne kuma dukkanin wanda ya yarda da manzancin sa sallallahu alaihi wasallam to dole ne an yu'tiya ya masa da'a biyayyaka ko in ce sanka a baka shi kadai ba zai isa ya nuna maka cewa kai kana son annabi sallallahu alaihi wasallam ba san ka ga annabi shine umartuwa da umarninsa hannuwa da hannunsa san ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka aikata matukar addini ne me annabi ya ce me annabi ya hana to wannan kai ne kafi kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع da a ce sanka da gasken gaske kake nuna masa la'ata'tahu da kai masa da'a aiko innal muhibba liman yuhibbu muti'u lalle wanda yake son wani yane masa da'a in kana son sa zaka yi masa da'a kana son ta zaka yi mata da'a amma yaya a ce kana da awas so kuma kana kirkiro abin da shi baya so ina maganar kauna da soyayya a ƙarƙashin wannan shi yasa ibnu abi rabi'at al-makhzumi yake cewa wa man launa hani an hubbihi min al-ma'i atshana lam ashrabi ko kamar yadda yake faɗa ma'ana haƙiƙanin wanda yake kauna da nuna soyayya yana yi wa ainihin wato maganar ga masoyiyarsa ce sai yake bayani akan cewa wa man launa hani an hubbihi min al-ma'i atshana lam ashrabi kun san wannan baitin wato saboda tsananin biyayya so da kauna da yake nuna mata da kuma so din yana nuna maka biyayya yau da idan aka ce abin da ke ƙarshe na ruwan nan in ya sha zai rayu idan ba bai sha ba zai rayu ba to idan wannan masoyiyar tasa ta ce ha mai dalin kada ka sha lam ashrabi to ya ce ba zai sha ba wa yake irin wannan soyayyar akwai irin wannan ko babu yana nuna maka makorar kauna da soyayya kenan lam ashrabi ba zan sha shi ba to ballantana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine makurar biyayya yan uwa in dai da gasken muna masa da'a muna son sa to lalle mi masa da'a man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla dukkanin wanda ya bijire masa fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ka zamo a matsayin mai sanya ido mai kula da su ta yadda idan suka ai hafizan wa raqiban ala kulli umurihim wai ka zama mai sanya ido da kula da kuma muraƙabanta su akan dukkanin al'amarinsu ba a'a ka yi bayani dukkanin wanda zai bi daidai shirya ta zo wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa ina fata mun fahimta faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to wannan kenan dan haka a aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace wa yaquluna ta'atun mun ji i'rabin wannan gaba din fa idza barazu min indika ma'ana munafikai ne za su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dinga gaya masa suna cewa ai mu sha'anin mu a koda yaushe wato mu burin mu a koda yaushe ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine mu faranta maka mu maka biyayya mu baka gudunmawa mu baka kaza mu naka ne dukkanin wani da wani in ba mu ba to lalle makiyanka ne mu ne na kusa gare ka da wani da wani makiyanka ne mu ne mataimaka gare ka mu ne ansaruka mu ne masu ciyar da addini gaba wanda ba mu ba kada ka yadda ka rike shi akwai su a yau ko babu su a yau za su kewaye mutum su nuna maka su su ne in ba su ba babu wanda ya isa gaba gare ka to kuma ɗabi'a ta ɗan adamtaka wani lokacin sai ya zaci haka ne amma ƙofar rago suke masa an gane sai ya zaci hakan ne amma kuma wallahi ba hakan ba ne idan da za a juya baya sai yankan baya sai suka sai maganganu da kulle-kulle cikin dare to shine anan Allah yake mayan musu da martani idan sun zo su ce suna shi ne fa idza barazu min indika ay kharaju min indik idan suka bar gurin da kake bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul sai wasu kungiya daga cikin su su je suna kulle-kulle cikin dare suna faɗin abin da ba shi ne suka faɗa ainihin wato gare ka ba ma'ana suna ta ƙoƙarin ya za a gabayanka ya za a murƙushe ka ya za a ya za a ina fata mun fahimta wannan abu ya fi tsanani ga dukkanin wanda Allah aka ce yau ya tara masa mulki ko kuma ya tara masa jama'a ko kuma ya tara masa faɗa aji to fa sai ya taka tsantsan da kula mai kyau da irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ba mulkin duniya ga baki daya ma'ana jagorancin musulmai na wannan lokacin yau akwai wani sarki na musulmi bayan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shine na farko bayansa sai abubakar to kaga shi yasa za su zo su yi kokarin bakin dinsa su hijakin din komai ya zama komai su ne ba sai yi ba kuma al-ihata la takunu li ahadin ina fata mun fahimta dan haka za su zo su gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani amma kuma a gefe guda sai su ta komawa su ga ya za a yi aga aga an kai annabi sallallahu alaihi wasallam kar an kai shi kasa da shi da da'awarsa wataƙila kai ma haka kana mulki ka zaci wannan naka ne ka jawo shi ka bashi amana amma daga ƙarshe wataƙila baka san menene yake zuwa ya ukulla a ƙarƙashin ƙasa ba to shi Allah annabi salasalam ɗan gatan Allah ne duk abin da aka kukkulla cikin dare to Allah yana warware shi da rana ina fata mun fahimta wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah madaukakin sarki yana tabbatarwa kuma yana kiyayewa abin nan da suke kukkullawa cikin dare kuma zai maganin su wallahu yaktubu ma yubayyitun fa a'rid anhum dan haka ka kauda kai daga gare su wa tawakkal ala Allah kai tawakkali ka dogara da Allah madaukakin sarki wa kafa billahi wakila Allah ya isa abin dogaro subhanahu wa ta'ala ubangiji a ayar gaba sai ya ce afala ya tadabbaru na alƙur'an wai shin ba za su dinga zurfafa tunani a cikin alƙur'ani ba a cikin ayoyin alƙur'ani walau kana min inda ghairillah da alƙur'ani ya kasance daga wajen wani Allah ne la wajadu fihi ikhtilafan kathira lalle da sun samu sabani mai tarin yawa a cikin alƙur'ani wa mai alkur'ani yan uwa mu tunatar da kanmu alkur'ani shine zancen Allah zance ne na Allah madaukakin sarki dukkanin abin da ka gani a cikin wannan littafi zance ne na Allah madaukakin sarki da yayi shi yadda yake so ya kasance haka ya kasance yadda muke karanta shi da ruwayoyinsa guda ashirin yadda aka so mu karanta ina fata mu fahimta alkur'ani dukkanin wanda ya karanta shi yana da ladan hasana ga dukkanin wani harafi guda ɗaya duk duniya mai ta mahaukaci ko a wannan ta mai hankali ne babu wani littafin da za ka ɗauka ka ce duk harafi ɗaya na wannan littafin idan ka karanta shi kana da ladan hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha annabi sallallahu alaihi yace la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf idan ka ce alif lam mim kana da ladan hasana guda goma kuma dai a ƙarshe wallahu yudha'ifu liman yasha babu wani littafi mai ɗaukaka mai karanta shi sama da alkur'ani babu wani mai nuna maka so da ƙauna babu wanda zai barka bari na har abada in ba alkur'ani ba za ka iya samun saɓani da abokinka da matarka da kaza da kaza amma alkur'ani shine masoyin da har abadan abidina ba zai taɓa rabuwa da kai ba kowa za ku iya saɓawa da shi amma ban da ƙur'ani a raba ka da komai amma kaga ƙur'ani ka tabbatar yana kirjinka kana tilawa kana aiki da shi wannan gado ne Allah ya baka ya kai makarancin Qur'ani Allah ne ya gadar da shi a kirjinka me yasa bai gadar da shi a kirjin Isa da Musa da Zaidu da Amru ba sai ya zabe ka ka duba fa a cikin garinku kuna da yawa a unguwarku kuna da yawa a gidanku kuna da yawa kai kadai Allah ya zaba ya gadar da wannan ajiyar maganarsa a kirjinka dan bai baka dukiya ba sai ka ji da ba daɗi dan bai baka kaza ba ka tuna kana da bakar a kanka kana da ali imran kana da kaza kana da kaza ka zo ka fafata tilawa wallahi al'azim da waɗanda ba su da ƙur'ani sun san zaƙi da garɗi da maɗi da abin da ke cikin alƙur'ani musamman wajen kana karanta shi da sanin ma'anoninsa da ƙira'o'insa wallahi al'azim da sai an bar jaraban neman mulki an da neman hadda ƙur'ani amma laita qaumi yafqahun ina ma mutane za su fahimci haka ga wani abu akan matar sarki da da sani da da ido da ta gani amma wallahi babu idan ko da ta fi kowa gani amma babu idan mai idan mai gani shine wanda ya tsayin daka wajen samun qur'ani ko kuma in shi ba shi da rabo to kada ka sake ɗanka bai samu wannan alkur'ani ɗin ba ina fata mun fahimta thumma awratna alkitaba alladhina istafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah dhalika huwa al kabir jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وأن ما أبو تا قرآني يد الله يزعب النباوة استفائي zaɓi ne Allah ya zaɓi annabawa ya ba su wannan babban matsayi da daraja kai ma fa da Allah ya baka Qur'anin nan thumma thumma thumma awratna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina zaɓo ka aka yi Allah ya gadar da wannan littafi a kirjinka ashe ba za ka gode wa Allah ba ashe ba za ka dinga tintintini a cikin ayoyin alƙur'ani ba ai duk idaniyan da ba su sa kwallon ƙur'ani makawan ido ne duk kunnan da ba su sa ɗan kunnan adan sauraron ƙur'ani kurman kunne ne duk gidajen da ba su jagorantar da karatun ƙur'ani rididdigaggen rugurgudajen gida ne duk al'ummar da ba ta jagorantar da ƙur'ani wajen yin aiki da shi wannan kwashashiyar albarka ce cikin wannan al'umma duk al'ummar da ba ta aiki da alƙur'ani al'umma ce mai rauni sauƙi ne a mata ainihin wato kwab ɗaya ga makiyanta amiyat uyunun lam taktahil bil qur'ani wa summat adanun lam tushannab bil qur'ani وهدمت بيوت لم تدوي بالقرآن ومحقت أمة لم تتحاكم إلى القرآن وهانت أمة لم تعمل بالقرآن wannan shine alkur'ani yan uwa don haka mu karanta shi kada ka damu da cewa akwai wahala akwai ranar da zai zo maka ranar da kowa zai gudu ya bakka ranar da kowa ƙarshen makurar so da ƙauna da soyayya ɗa da mahaifiya ɗa da iyayensa final destination lokacin da za a sanya ka kabarinka ina abokai ina kawaye ina masoya waye isa abin ne ku tare waye isa ya tsaya kan kabarinka ya ta maka alal akalli ka ce kuka ma ba addu'a ba saboda rasa ka da yi duk kuka duk rashi na ɗan lokaci ne iya maka yin addu'a amma akwai wani bawan al akwai wani wanda zai kasance tare da kai duk duhu duk tsanani duk kuya duk rintsi yadda bai rabu da kai a duniya ba kowa ya rabu da kai to a wannan kabarin cikin duhu cikin matsi da kake cikinsa wa haithul fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabr yalqahu sanan mutahallila hunalika yahmihi maqilan wa radatan wa min ajlihi fi dirwati al-izz yujtalab yunashidu fi irda'ihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilayhi muwassala faya ayyuha al-qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملأ أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا bari na shiru haka iyakan wannan aya kadai sai mu karar da tafsirin namu a yau amma kuma akwai wasu ayoyi da nake so mu tattaba watakila waɗanda ba su samu alkur'anin ba dan fushi da hararata da suke ya dan yi sauki ina fatan fahimta amma wannan abu da nake zaburarwa ne saboda ka sani wanda ba shi da wannan ba za fa ka taba shiga cikin waccan falalar ba kana son falalan nan mu dage dantse wajen fahimtar qur'ani da kuma karatunsa da haddasa da aiki da shi afala ya tadabbaruna alquran to nan ban face komai dangane da tadabburi zurfafa bayani ko in ce zurfafa tunani cikin ayoyin alqur'ani ba ban ce komai ba shi kansa da za mu ɗauki wannan aya kaɗai mafi ƙaranci mu zaɓi wannan tafsirin shekarar gaba ɗaya a ce muna fasa waɗannan ainihin wato ayar daki bayan daki tasirin da ƙur'ani yake da shi a zukatan mutane da yadda alƙur'ani yake canza rayuwar mutane ga baki ɗaya da yadda yake a matsayin waraka ne ga zukata waraka ne da ma cutar da an kasa gane ta dukkanin wanda yake neman farin ciki yake neman ci gaba a rayuwarsa da mun tsaya da kyau wajen afala ya tadabbarun alqur'ana lalle da mun samu waraka kwarai da gaske to amma kash ba ita kadai muke karantawa ba wannan kawai mun dan yi shimfiɗa ne a kanta gabanin mu zo wani lokacin da za mu dan dinga taɓowa can da can ina fata mun fahimta amma dai abu ɗaya kawai zan faɗa shine kada ka sake a ce baka san ma'anonin abin da kake faɗi ba na alkur'ani sanin shi zai baka damar yin tadabburi saboda ba zan iya zurfafa tunani a cikin ayon alkur'ani ba sai na san ma'anar wa fahmu shay'i a menene ibnu taymiya yana da wata magana mai kyau yake cewa wa wa wa, wa fahmu shay'i duna ta'aqulihi la yumkin au kama qal fahimtar abu ba tare da ka hankalce shi da kyau ba ba zai yi ba an gane da kyau to dole sai mun san ma'anoninsa wajen zuwa gurin tafsiri wajen bibiyar malamai sannan mu ji ɗanɗano da zaƙi da garɗi na alkur'ani walau kana min indillah walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira mu je gaba alamma ba dan ya kare ba وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا نعم.
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا Allah الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه lokacin ومن أصدق من الله حديثا fata Allahu alaik malam Allah ya ji kan baba husari kama Allah ya kara maka murya malam waɗannan ayoyin dole ba za su fassaru a yau ba ana ɗaga mu saura bai fi minti biyar ba dole mu dawo kan waccan ayar domin mu ɗan faɗi wata ɗauraya a kanta gobe sai mu tashi wa idza ja'ahum amrun insha Allah ƴan uwa kamar yadda na faɗa bayani akan alƙur'ani ni dai ban ga abin da idan aka ce kai bayani a kansa kai tai za ka gaji ba kamar alƙur'ani mai girma ƙur'ani baharun ne la sahila lahu ma'ana teku ne wanda ba shi da gaba ka san tekun da ake sa masa ran gaba in ka je can yana da gaba to lalle kana sa ran ƙarshensa kenan to ƙur'ani dukkanin wani mai giggiwa da jiji da kan jin cewa yau ya san wani abu cikin ƙur'ani ya taka ƙasa cikin sanin ƙur'ani asha ai yanzu ka fara tafiya me ma ka sani ina ka je ballantana ka ji cewa kana da wata masaniya dangane da alkur'ani mai girma ina fatan fahimta don haka yan uwa da a ce yau qur'ani ba daga wajen Allah madaukakin sarki yake ba wallahi yadda Allah ya faɗi haka lawajadu fihi ikhtilafan kathira da ka samu sabani mai tarin yawa a cikin sa kada wani ya ce ah to ai an samu ya muka samu a can wani ya ce maliki wani ya ce maliki an gane wani ya ce lamastum wani ya ce lamastum wani ya ce ainihin wato uh, waman asdaku yadda mala ya karanta wani ya ce waman asdaku bil ishmam wani ya ce sirat wani ya ce sirat wani ya ce zirat wani ya ce alaihim wani ya ce alaihum wani ya ce alaihimu wani ya ce alif lam mim bisakt wani ya wasul ya karanta wani ya ce zalikal kitabu la raiba fi wani ya ce fihi hudan wani ya ce fi hudan duk wannan ba sabani bane a karmakan ba irin wannan sabanin ake nufi ba wannan dama ce da ake karanta qur'ani da hanyoyi mabambanta yanzu misali yanzu wanda yake a nan bahaushe yadda bakano zai karanta maka aure ina dan abin da yake dan sokoto karanta min aure mu je sai ya ce sai dai ya ce maka menene arme amma zaka ce dukkanin su ba Hausa suka yi ba idan ka ce ba sokoce sai ka matse shi ya ce aure zaka ga Hausa a ranar ina fatan fahimta ko kuma ba haushe shi ka ce lalle duk burcin da zai sai ya ce maka arme ai akwai mashakka ina fatan fahimta ko kuma wanda masha Allah daure da Kano ai babu nisa amma a haka dai Allah kaɗai ya san kalmomin da na tasirantu da su tsawon shekaru kusan bakwai da muke tafsiri a nan na samu vocabularies na kalmomin Hausa kwarai da gaske irin su lafiya lau aiko duk da wannan kaga yanayin ɗabi'a ce da sara ta mutane amma akwai wasu lahaja ce wanda in ka ce wa dole mutanen can sai sun faɗi can akwai mashakka akwai tsanani an gane da kyau to sai ƙur'ani ya zo 'yan mutanen nan su karanta da aure 'yan mutanen can su karanta da arme wasu ce amure wasu ce kaza da kaza ina fata mun fahimta to duk waɗannan sauƙaƙawa ne kuma ba shine saɓani ba ina fata mun fahimta saɓani yana nufin wata aya ta yi gabas wata ta yi yamma wata ta yi kudu wata ta yi arewa to da wannan muke ƙalubalanta kowane ne dukkan wanda yake ganin akwai irin wannan karo ko saɓani na cikin alkur'ani ko dai ɗigo ko wasali ko kalma ko jumla ko aya ko sura ko rubu'i ko sumuni ko ƙur'anin gaba ɗaya ga fili ga mai doki ya yi arzin inda yake tunanin saɓani ne ina fata fahimta zai ga ashe shi ne bai gane ba tun da ƙur'anin ya zo ya ainihin wato ƙalubalanci waɗanda suka fi ka sanin larabci kuma su ma sun buga sun dawo sun gane cewa wannan kawai sai dai a sallama ina fata fahimta wai abin mamaki waɗanda za su ci gyaran alkur'ani a yau ba waɗanda suke masana kafaffu na larabawa ba ne fa na bayan su na bayan sun kasa sai wasu waɗanda suke a yau masu jajayen kunnuwan da za su zo ba larabawa ba ne an gane da kyau sai wasu turawa su zo su ce wai sun karanci larabci sun gane nan akwai kuskure can babu kuskure ko makamancin haka ina fatan fahimta don haka alkur'ani gagaraba daune yan uwa dukkanin mai neman waraka ka karanta alkur'ani mai girma dukkanin mai neman tasirin alkur'ani imani za ka yi da shi ka karanta ko menene wallahi al'azim ƙur'ani tsari ne ga dukkanin wani ɗan ta'adda ƙur'ani tsari ne ga dukkanin wani maƙi masharranci fa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan ina baka wannan bara a buɗe a kyauta ba tare da ka biya komai ba malam eh dukkanin wani abu da kake tunaninsa na firgici karanta duk abin da ka iya cikin alkur'ani wani suna cewa wannan ayar to kuma ya ce time out ina fata mun fahimta wani sun ce waccan ayar ta isra amma ba ita kadai ba duk abin da yake baka tsoro kana jin tsoron wasu mutane ko abin nan kaza gwargwadon imaninka da wannan ayar da qur'ani silarsa Allah zai baka kariya wallahi sai ya baka kariya shi yasa na ce muku ba mu ce komai ba da za mu buɗe wannan babin a da da yanzu da wanda suka karanta kuma ya musu tasirin da za ka ji lalle mu kwana akan wannan aya mai ta sharhin ta ƙarshen ramadan amma dai ɗan gutsarawa ne ake yi don kuma mu samu sauran bayanan ayoyin su fito ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙur'ani ya zamo hasken zukatanmu Allah ya sa ƙur'ani ya zamo mai ceto gare mu a ranar alkiyama Allah ya sa ƙur'ani ya zamo mai shaida gare mu ba mai shaida a kanmu ba Allahumma ja'al al-Qur'an al-Karima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina Allahumma taqabbal siyamana Allahumma taqabbal siyamana Ubangiji Allah muke roƙo dukkanin waɗanda suke roƙon mu addu'o'i mu sanya su a cikin wannan karatu namu Allah maɗaukakin sarki aran ma yace shine na farko dan me ni ba zan zama na farko ba to Allah ya sanya mu gabaki ɗaya a cikin addu'o'i na alheri ba za mu manta da dukkanin waɗanda suke ɗawainiya da wannan karatu ba Allah maɗaukakin sarki ya biya su da gidan aljanna da waɗanda suke yaɗa shi dukkanin inda ya dace muna tawassuli irin na sunna da wannan aiki na alheri daidai gwargwado da muke ya Allah ka karɓa mana ka biya wa dukkanin wanda ya roƙe mu addu'a ka sanya shi cikin ainihin wato ka bashi abin da yake so masu neman haihuwa Allah ka basu masu neman aure Allah ka haɗa su da nagari Allah ka aurar da su Allah ka ba su abin da za su ci masu gidan haya Allah ka sa su fi ƙarfin gidajen haya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته